jin
kawo su kawai kawo kawo kawo kawo rinka miƙa salim ka duka yi kan kowa kawai kai samari a baya kudin ka na kudin ka um assalamu alaikum dala muna buƙatar kuɗin nutsu ku zauna inda kuke kar wacce ta tashi saboda mu samu mu yi abin da muke za mu yi mu kuma gama lafiya insha Allah ta'ala da Allah ku daina kawo wannan abun haka ya za ka aji akan in jike ba aji shi nan ga tambayoyin ku kamar haka Allah sa ina nan bane eh sai in tawo miki da shi insha Allah da yaddan Allah Allah ya kara maka lafiya wannan dan Allah menene wai sunan ashura ashura ana nufin goma wanda aka sa mata suna ashura ana nufin goma ba wani suna ne na kwarai ba da Allah ma ina neman taimakon alkur'ani daga gare ku ke ma kin makara Allah ya bada hakuri yau gobe za mu tafi gobe war haka ma mun yi nisa insha Allah malam da Allah idan ka je yi wa maza wa'azi kai musu magana domin idan sun tashi yin aure ko neman budurwa sai su ce wai sai fara sai doguwa ha to ina ruwanki ji wata mata ba to ni yanzu nan nan zan yi wa'azi ce kar a aure fara doguwa kashe musu kasuwa don jawo kaina matsala a a ba za ki hada ni fada da dalibai na yanzu yanzu nan yau za a yi wa'azin karshe ba ta lalle wannan mata akwai zafin kishi wai sai a ce sai fara sai doguwa ko dai watakila bakar budurwa ce ta turo yar albarka ko kuma wata kishiya ce wadda gata gata na Allah sa albarka ba ta so a nemo mata wacce ta fita dama dama wai kuma wai sai ce wai sai fara kawai suke so sai doguwa to dan Allah malam muna shaida maka mu fa bakakken yan mata muna cikin wani yanayi wallahi wannan matar ta yi wa kanta adalci ta faɗi gaskiya ai baka ba akwai albarka fa akwai albarka ban gaya muku ba kwanaki wani ya zo neman aure waje na yace nema masa mata aure yace amma malam ina da sharadi nace me sharadi yace ba na son fara kwata kwata baka nake so nace an gaishe ka to ita dai wannan bayan Allah ta ce baƙaƙe suna cikin wani yanayi kasuwar su ba ta tafiya eh ta ce wallahi malam garin ma har ya fara mana duhu Allah ya sauki Allah ya sauki to dan Allah maza a duniya gaba ɗaya muna kiran ku don Allah ga mata sun aiko mata baƙaƙe sun ce don Allah al'amari ya fara lalacewa to yaya zan yi ni kam takarda ne aka rubuta mu ya zan yi zan canja ta ne to ya zan yi haka suka rubuto da Allah ku gyara kuma duk mace ai albarka ake newa ba wai kawai ka ce wai wai sai fara ba doguwa nawa ne fara ma doguwa mai shegen masifa da laulayi kuma Allah ya sauke sai ta cin kuɗin asibiti ga yanga mace ta taimaka yanga in ta ga ka auro ta dan kyanta ne mala Allah saka maka da alkhairi mala akwai fa matsala to me faru tace baba na fa yayi bai kona tace kuma ita ba ta son wanda aka yi baikon da ita da shi aka yi jinkirin kawo sadaki kawai to sai kuma ya soke baikon yanzu haka ya ba wa wani izinin neman auren ya halatta daman bai ko ai ba aure bane eh ba aure bane zaka ce ki je gurin wanda Allah ya kaddara zai neme ki ka kudin auren mallan yara na biyu sun bar gida har gida ya rushe ba wanda yake kulawa da ni sai Allah kuma malam kafafuwa na sai ciwo suke taimun kullum malam a taimaka min a ni ne ajiya mai ramu alhaji musa kyambu to hajiya mai ramu allah baki yadda zaki kin makara malam kam ya haɗa kayansa tafiya zai yi eh kin makara yau dai duk tambayoyin naku na makara ne Allah muna miki addu'a Allah baki yadda zaki Allah ya rufa asiri Allah sa yanki su dawo su yi miki ki Allah ya ji kan iyaye Malam Allah ji kan iyaye, Allah ya kai haske kabarinsu, Allah ya ƙara ilimi mai albarka, don Allah malam a taimaka mana da sadaka al'ur'ani. Wai ni kam ni kamfanin ƙur'ani ne ni kam? To, ke ma ki haƙuri sai baɗi. Ga takarda hudu na tara kin lalle baɗi dole in nemo ƙur'anai a garin nan. Ina son amin bayani akan zakkan fidda kai. Zakkan fidda kai, zakar kono kenan ana cire ta kwana biyu haka kafin sallah ko kwana ɗaya kafin sallah ko ranar sallah da safe kafin a je idi kwano ɗaya ne ake bayarwa mudu ɗaya na abinci mudu ɗaya kwano ɗaya mudu ɗaya ake bayarwa duk mutum ɗaya da babba da yaro da ƙarami da mata da kowa gida duk wanda yake da iyalai da yawa aiki ya kama shi sai ya ba da zakan fidda kai inda yana da abin da zai ci wani ya bugo min waya ya ce malam zan iya cirewa da taliya na ce za ka iya cirewa na buga wani na tambaye shi menene maimakon kwano ɗaya mudu ɗaya ya ce taliya biyu da haka duk wanda zai cire da taliya to sai taliya biyu mutum ɗaya taliya biyu mutum ɗaya shine matsayin mudu ɗaya idan babu mudun abincin malam a taimaka min da sadaka alqur'ani izu 60 to ke ma ta biyar sai baɗi in Allah Allah ya bayan yonki ina son a taya ni da addu'a ina da matsala ina listin yawa ina son a ciyar da addu'a ina da matsala na'am to ta ce a ciyar ta da addu'a wai tana da matsala to wangiji Allah ya yaye miki eh Allah ya ba da yadda zai Allah ya rufa asiri to wannan matsalolin da sun dan yawa sai ai mana afuwa ai haƙuri muna da yan abubuwan da za mu yi don mu samu mu karisa saboda ya juma wata ta haiko sadaka ɗari biyar a sa asusun taimakon marayu da gajiyayyu Allah ya saka mata da alheri mun gode mun gode Allah ba da lada Allah ya biya akwai sauran mu marayu da ba mu ba su amsi da ba mu ba su kayan su ba kawai ku zauna inda kuke yaron da muka kira shi sai ya sai zauna inda yake gashi a sai daga hannu sai in hizba za su miƙa masa insha Allah ta'ala um, akwai kuna ji na? akwai wasu mata iyayen marayu da na ɗauki sunansu a lokacin da muke ban sunan shi muke wannan muke ɗaukan a sunan marayu insha Allah zan kira sunansu yanzu za a ba su taimako don da shi za mu rufe da ikon Allah a gurguje a gurguje duk yaro maraya da muka kira shi bai zo ya karba ba ko uwarsa bata zo ta karba masa ba to zan tafi da kayan nan Kano dama muna da marayu masu yawa a can sun ma fi ku marayu insha Allah za su hawo mota sai Kano a can zan je in ba da su duk wanda duk wanda maraya da uwarsa bata zo ta karba masa ba dan ina ta yawo da kayan nan a lokaci ya yawa akwai abdulhamidu ismail ungwatera shekara hudu abdulhamid ismail ungwatera dan shekara hudu gashi nan idan idan an ce ya zo daga baya to ga mahaifiyarsa ta miƙa Allah ya masa albarka Musa Ado Bayero unguwar sakatariya Musa Ado Bayero ko uwarsa ko shi Musa Ado Bayero amma unguwar sakatariya Maraya Musa Ado Bayero na'am to gashi a miƙa mata wata Abba ya yaji unguwar pilot ɗan shekara bakwai Abba ya yaji unguwar pilot a kula fa kai kar ku rinka karba ba shi ba kawo nan kawo nan to kawo ku bani addan waye ina abba ya yaji abba ya yaji ko kuma musa ado bayero abba ya yaji ga yayarsa to maza a kai masa al'amin muhammad unguwar tebur al'amin muhammad unguwar tebur shekara nawa to gashi miƙa mata Allah ya sa masa albarka. Muhammad Mahadi Fandaya. Wannan Muhammad Mahadi Fandaya muna ta kira ba mu gan shi ba. A a a a. Ya isa. Muhammad Mahadi Fandaya. To in an ji ko a waje ne sai a zo a karba masa. Usman Umar unguwar makaranta dan shekara tara. Maraya Usman Umar unguwar makaranta shekara tara. Dahiru Kabiru unguwar Fuloci ɗan shekara biyar ne. Dahiru Kabiru unguwar Fuloci. Fandaya ya zo? Na Fandaya ko? Gashi. Usman Umar unguwar makaranta. Usman Umar unguwar makaranta. Bello Adamu layin kwari. Bello Adamu layin kwari. buba amadu unguwar lakka buba amadu unguwar lakka ya zo ba ya zo buba amadu unguwar lakka muhammad sale unguwar cike shekara goma buba amadu to gashi a bashi muhammadu sale unguwar cike ɗan shekara goma. Amina Muhammad, unguwar pilot. Amina Muhammad, unguwar pilot. Abba Isa tashan magarya. Abba Isa tashan magarya. Yana nan? Gashi. To, an daga a can an kaje ka tabbatar shi ne? wacce fa da ta daga hannu to ai ke gashi an daga hannu a can kuma can ma daga
Wannan ne ya kashe magareta.
kai kai ku kawo nan Wannan ne ku kawo ku kawo ku kawo kai ku kawo nan ba na ta bane eh to to ga watan ma kuma can abba isa ta shan magana ya kashe magareta.
to sai kun zo yan hizba ta sun tantance ku Sai daga baya, amma in ba ya kin ga shikenan kawai ba damuwa ke shekaran yaron ki nawa ke zo nan hajja wannan shekara nawa shekara bakwai ina wannan ke ba ta ba ta wannan ba ta wannan a kawo nan kawo ga mai ga mai shekara bakwai ku ba ta shikenan ta cire sunan Bashir Adamu Jauro Musa ina Bashir Adamu dauki waye Amina Muhammad unguwar pilot gashi Fatima Abdullahi unguwar Iroyola Uroyola Fatima Abdullahi unguwar Uroyola Buba Abdullahi unguwar direbobi Buba Abdullahi unguwar direbobi ina take ku miƙa uwarsa rike nan unguwar direbobi miƙa mata ga can Mariya Isa unguwar Jauro Musa. Mariya Isa. Mareniya Mariya Isa unguwar Jauro Musa. Na take babu. Fiddausi Hamisu tashan magariya. Babu. To a saurara. Shikenan. Samu bugu ka sa su fiye da su. Um, abu na gaba shine a saurara da Allah. Fiddausi Hamisu ba su a fili ba su ba su ga musu ba shi a waje an sun tambaya su a muna sanar da ku cewa yanzu dinnan aka tun jiya aka sanar da ni cewa hajiya aisha ta usman bello ko mu matar a, mai girma dan majalisa za ta kawo ziyara wajen rufe wannan karatun tafsiri na mata amma ba ta samu zuwa ba saboda wani uzuri ya tsare ta ta ce ai mata uzuri ba ta samu zuwa ba amma ta aiko wakilcin Hajiya Lami Ahmad Hajiya Lami Ahmad ina take to ta ciki miki a ganki wakilci ga Hajiya Lami Ahmad ita ce wakiliyar Hajiya Aisha Usman Bello Allah saka da kai sai kuma Hajiya Aisha Yahya tana nan Hajiya Aisha bismillah Hajiya Aisha to ga Hajiya Aisha Yahya nan ta miƙe ku ganta Allahu akbar sai kuma a to shi kenan sannan kuma ta ba da kuɗi naira dubu ɗari a dubu hamsin ya ka rubuta ok ta ba da kuɗi naira dubu hamsin ga su kun gan su nan za a raba wa marayu ba marayun kaɗai zan ba ba sai na hada da tsofaffi 'yan shekara tamanin ɗin nan eh da kuma 'yan hizba na da suka yi ta aikin wahala su ma sai an ɗan jajjefa musu ko da yake kudin ba lalle su iya kaiwa ba amma dai sako ya ishe mata zamu rarraba ga mabukata yanzu yanzu zamu raba su insha Allah sannan kuma ta ba da turmin zani a ta ji ana taimakon marayu ana ba da gajiyayyu da tsofaffi da muke da su muna da tsofaffi anan sun fi mutum 250 yan shekara 70 80 shekara 100 duk ga su a gefe na suna zaune anan wasu suna waje to ta aiko da turmi 100 tace gashi nan a rarraba waɗannan dattawa Allah ya saka musu da alkhairi dan haka muna addu'a wa ita hajiya Aishatu Usman Bello kumu Allah ya saka mata da alheri Allah ya bada lada Allah ya ƙara nisan kwana mai gidanki kuma Allah ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya bashi nasara ka abin nisa a gaban alheri Allah kuma ya taimake mu ya bada nasara da dacewa akwai taliya kuma kato 20 na manta ga taliya nan kato katon 20 shi ma gashi nan insha Allah duka yanzu yanzu zamu raba su ga waɗanda suka cancanta mabukata Allah ya ba da ikon taimaka waɗannan su ne kayayyakin an gansu ko kun gansu kayan ko kun ga atamfa kun ga taliyar ko kuma kun ga kuɗin ko to insha Allah yanzu zan kira iyayenmu mata tsofaffi dattawan nan dama mutum wajen ɗari biyu da wani abu ne kawai dai wanda Allah ya sa na zo kanta sunan ta zo da kuma yan hizba da waɗanda sauran marayunmu muna da iyayen marayu su ma yanzu zan kira su insha Allah duk sai mu danka musu wannan taimako muna fatan Allah ya sa alheri Allah ya bada nasara Allah ya bada dacewa um a saurara ku zazzauna karin ga wani ya tashi duk wacce ya tashi ɗan hizba Zoke aiki ka bubbuɗe yana a tambar, ajiye wayar ta ka kattaɓa ta, lokacin yanzu. ga takarda daga 'yan hizba ‘ya'yan hizba mu mata Allah musu albarka malam assalamu alaikum da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa haka amin malam muna neman yafiya da kuma addu'a kawai bubba da sai ɗaiɗaiɗaiɗai za a mai da su sai a kamun suna ɗauki ruwan nan kai yawon ba ta da ganewa a muna neman afuwa da neman yafiya daga gare ka kuma muna maka addu'a Allah mai da kai gida lafiya Allah ƙara wa rayuwa albarka kamar yadda ka taimaka Allah ya taimake ka ya taimaki rayuwarka da zuriyarka gaba ɗaya Allah ya ƙara lafiya da arziki mai albarka suka ce Allah sa baɗi Allah ya haɗa mu a wannan tafsiri Allah kuma Ubangiji ya haskaka kabarinka da na ‘yan uwa da na iyaye gaba ɗaya to ‘yan hizba mun gode Allah muku albarka na karɓi takardar ku ta addu'o'i kuma muna muku fatan alkhairi ko ka kwakwance ka kwakwance mu ma nan akwai kayan da na kawo yan hizban nawa don nawa ne kayana ne yanzu zan kira su zan babba su insha Allah akwai taliya akwai makaroni da wannan zamu babba su insha Allah da kuma atamfofi insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi mu shaka tukunna amma bari in fara kiran iyayen marayu in fara ragewa saboda suna da yawa ya isa a saurara akwai fatima haladu dondoriya akwai fatima haladu dondoriya tana nan kawunan daya za a tamfarki wannan uwar maraini ya ce a bata allah mata albarka akwai habiba abu abubakar garin alkali a bata mana wannan duk da muke kira mazajensu sun mutu mazajensu sun mutu an gane wace ce kamar ya ba A- ina ina garin alkali yadda ce shekarar ta nawa sha biyu kawo mana kaya na makullin aiki ya isa shekarar ta nawa miƙa mata me sunan yarinyar maraini ya ce to gashi fare fare ga a tamfarta ga na yarta waɗannan matan da muke kira ba kin ga kai duk waɗanda kuke tsaya wannan ku zauna aka ce muku kuna tsayawa ba ku za a kira ba ba ku za a bawa ba yan yi zuwa ku zaunar da su wannan matar uwar mareniya ce daka duk wanda muka kira irin matan da mijinsu ya mutu ga, ga an bar musu yaya ga ba mijin aure ga kuma marayu daka su ma muka ya kamata mu taimaka musu Allah ya saka da alkhairi daka ga yadda ake raba abu ku gani yawwa akwai Fatima Usman unguwar Black Market Fatima Usman unguwar Black Market. Fatima Usman unguwar Black Market. Amina Muhammad unguwar Jonjon. Amina Muhammad unguwar Jonjon. Sai Fatima Ali unguwar Alkali. Wannan duk iyayen marayu ne idan sun ji sai su shigo su zo su karba. Zan kira 'yan hizba duk yar hizbar da ta ji an kira ta sai ta zo ta karbi sakonta za mu ba ku saboda hidimar da kuka yi wa addini kuma abin da aka gaya mun da yawa daga cikin yan hizbar nan ba mijin aure yawanci mijin ya mutu wasu kuma tsofaffi ne sun tsufa da haka yan hizba sai ku ku zama kuna kusa kusa amma duk wacce ta karbi sakonta fa ta faso ke shi a jakarta kar a zo a ribibi wani ya ture ta ya dauke a tamfa ba ruwana an shirya? to za mu bayar da atamfa da atamfa da dubu daya da kuma abinci insha Allah da taliya ga taliya ai Allah ya kawo ko duka iyayen marayun da suka bani suna su shirya su kimtsa kowa ya zauna in kuka tashi kuka yi abin nan zan naɗe kawai akwai wanda za mu ba wa dewa sai mu kai su gidan kurkuku sai mu kai gidan marayu Aishatu Abere Abare Aishatu Abare shugaban yan hizba ai kabbara Allah shi miki albarka kawo mata abincinta ita shugaban yan ba gaskiya za mu haɗa mata da- da dubu biyu ne kawai don ta fi ƙarfin dubu ɗaya tun da baka sa yan agaji suka yi ba sai kai mana wannan abu kawo nan Aisha ta bani ina take to ga shi karbi maza maza Allah sa albarka haɗa mata Allahu akbar ban biro Aishatu yaya waziri Aishatu yaya waziri tana nan a tafiyar ɗaya ba ta dubu ɗayanta sannan karama garba faɗa mata Allahu akbar karima ne ko karama karima karima tana nan to to to gashi a miƙa mata karima garba ga dubu ɗayanta kai wajen miƙa wannan fa kuma da hankali fa ta a takbir zainabu idris zainab idris yar hizba a takbir ga dubu ɗayanta da taliyarta da makaroninta aishatu abubakar ko ita ce aishatu muhammad to ba ne ka je mu a wajenka ina aishatu muhammad aishatu abubakar ina take to at takbir buɗe mana taliyan na kai kawo mun shi kawai ban na ledan bari zai mana amfani a miƙa mata a takbir aishatu muhammad guda biyu kawai ina aishatu muhammad ba ta nan? ok ba sa kuɗi ba gashi maryam adamu yar hizba maryam adamu ta tsaya mana inda take kawai da Allah wannan ba za a sa su yi kai ne za ka yi sa su yi shiru don Allah tsofaffin nan masu shekara tamanin saba'in su jira za a ba su nasu maryam adamu aishatu abdulmumini aishatu abdulmumini ina aishatu abdulmumini yadda ta haifu a bata gashi nan hada mata da dubu ɗayanta mai kakai fatima isa bcj fatima isa bcj